الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا شابك ويقوة شدة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara ɗaya na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da goma ga watan ɗaya a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku wannan shine kaset ɗinmu na tamanin da ɗaya daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajis في فقه السنة والكتاب العزيز دكتور العلامة عبد العظيم البدوي الله يرحمه idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wato salatu duha kuma mun yi mashru'iyyatuha a yadda ta zama shari'a da doka sannan kuma yau za mu tashi a kan faduluha haka ne? na? don haka za mu tashi a kan faduluha am kafin mu yi magana a kan mu shiga babin da muke da zai magana a kan falalar wannan sallah ta duha akwai hadisi da muka karanta hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake Uh, ya ba shi wasiyar abubuwa guda uku abu na farko shine azumin kwana uku a kowane wata wanda mun yi magana akan falala da alherin azumin na filfili ga dukkanin mutumin da Allah ya bashi dama ya bashi iko daga cikin romo na wannan addini shine ya dinga azumin nafila ko da kuwa azumin kwana uku a kowane wata muka ce idan wannan ta gagara to ya yi ƙoƙari ya ga cewa yana yin ainihin wato azumin litinin da alhamis idan so samu ne a ya zama duk sati yana da azumi kwaya biyu muka ce falalar wannan azumi shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana bayanin cewa ranar litinin da alhamis su ne ranakun da allah ke ɗaga ayyukan bayi zuwa sama to annabi ya ce shi kuma yana so a ce daga cikin ayyukan da za a kai wa allah nasa domin yi masa ƙididdiga ya zama akwai azumi a ciki akwai alheri a ciki mun yi bayani abu na biyu shine waɗannan raka'o'i na buha wato sallolin buha wanda wasu malamai ma suka ce da Allah ya ce wa buha wal laili idza saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala wasu suka ce waɗannan salloli Allah ya rantse da su wasu kuma suka ce a an rantse ne da yanayin dama buha hantsi ne shine rana ta fito ba ta ɗagu ta fara yin zafi ba sannan kuma gari ya waye tarwal wannan shine ake kira waqatul buha to wasu suka ce da wannan lokacin aka rantse wasu kuma suka ce da wannan sallah ta ainihin wato buha Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa so abu na uku da muka yi bayani shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa abu huraira abu huraira ya ce wa an utira qabla an anama annabi ya yi min ainihin wato umarnin da in dinga yin wuturi kafin na yi bacci to a nan ne muka kawo wasu maganganu na malamai dangane da matsalar yin wuturi a farkon dare da matsalar yin wuturi a tsakiyar dare da matsalar yin wuturi a ƙarshen dare to gaskiyar magana akwai gyara a cikin maganganun da muka yi gyaran kuma shine kamar yadda sati da ya wuce na fara mana ishara cewa akwai wasu hadisai ne guda biyu waɗanda waɗannan hadisan su suka nuna wato rahin sunnancin yin wuturi sau biyu a dare ballantana ya zama sau uku na fata kuna fahimta to wannan gyaran shine abu na farko daga cikin gyaran akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabi yake cewa la wutrani fi laila babu ba a yin wuturi guda biyu a dare don haka ɗayan biyu a ƙarƙashin wannan hadisin ko dai idan ba ka da tunanin za ka tashi kai wuturin ka tun a farkon dare in ka kwanta shi kenan an gane magana da kyau ko ko kuma malamai sun ja'izantar da in har kuma ka tashi ɗin misali za ka iya yin wuturin da nufin cewa ba za ka tashi cikin dare ba to sai kuma ka ji karsashi da ƙarfin za ka tashi to suka ce in ka tashi sai dai kai na filfili amma ba za ka ƙara yin ne ba wuturi ba wannan shine abin da ya fi tabbata a sunnar manzon Allah waccar magana ta cewa a buɗe wannan wuturi da raka'a guda ɗaya sannan daga baya a zo a sake yin wasu salloli sai a sake kullewa da wani wuturi kamar yadda muka faɗa wannan maganar malamai suka ce gaskiya wancan hadisin ya tada ita daga aiki an gane maganar da kyau ko don haka dai hadisin lawu turani fi laila hadisi ne ingantacce don haka in za ka iya tashi da daddare to sai ka bar wuturinka sai lokacin da ka tashi kai sallolinka sannan sai kai wuturinka jama'a kun fahimta in ko ba zai yiwu ba to ka ɗauki wannan wasiya ta abu huraira da annabi ya masa shine kar za ka yadda ka kwanta sai ka yi wuturinka in kuma har ka ji za ka iya tashi bayan ka yi wuturin za ka ƙara na filfili to sai ba sai ka sake wani wuturi ba an gane gyaran inda yake Allah ya gyara mana baki daya Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu to sai mu je zuwa ga fadluha falalar wannan sallah ta buha salatu buha an abi zarrin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusbihu ala kulli sulama من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعها من الضحى كاي للي صلى أكوي فلله hadisi daga abu zarrin ligifari allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi abu zarrin ligifari yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa wato yana wayar gari ko kuma ana wayar gari akan kowace gaba daga cikin gaɓoɓin ɗan adam yana da sadaka kowace gaba daga cikin gaɓoɓin ɗan adam yana da menene sadaka sai manzan Allah ya ce fa kullu tahmidatin ta tasbihatin sadaka duk tasbihin da kai in ka ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah to kamar kayi sadaka ne ko kuma kayi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim dukkanin nau'ukan tasbihi na fata an fahimta ko kuma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tasbihin zunnuni kenan ko duka nau'ukan tasbihan nan duk wanda kai to kana da ladan sadaka na musamman jama'a kuna fahimta sannan sai manzo Allah ya sake cewa wa kullu tahmidatin sadaqa haka duk wata alhamdulillahin da kai matsayin sadaka take za a ba wa kowace gabar ka sadaka akan wannan alhamdulillahin da kai jama'a kuna fahimta sannan annabi ya sake cewa kullu tahlilatin sadaqa duk wata la ilaha illallah da kai ko dai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko la ilaha illallah anjaza wa'adahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu ko la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun da dai shauran la ilaha illahohi na fata an fahimta abu abu duk wata la ilaha illallah da kai to kana da sadaka ta musamman kuma kowace gabarka a tana da wannan sadaka wa kullu takbiratin sadaqa duk wata takbir Allahu akbar Allahu akbar da kai musamman a ce kai ladanin anguwarku ne kaga shikenan ka haye wallahi tallahi kai takabbar bari da la ilaha illallah da Allahu akbar to duk wata Allahu akbar kana da sadaka wa amrun bil ma'ruf sadaka in ka ga wani abu wanda yake mai kyau sai kai umarnin ayi kana da sadaka jama'a kuna fahimtar magana kana da sadaka wa nahyun anil munkari sadaka kaga za a yi wani mummunan abu ka hana kana da sadaka to kun ji wannan sadakoki gaba daya wallahi kowace guda ɗaya da a cikin waɗannan idan aka ɗauka ladanta ba ƙarami ba ne ku dai kun san ladan tasbihi ko ba haka ba ne tasbihi yana da ɗumbin lada kuma mun ji cewa daga cikin babban abin da yake sakawa bawa ya wanku daga zunubai tasbihi yana daga ciki tasbihi yana daga ciki yanzu nan sai Allah ya wanke ka tas ka fita daga duk wata ƙazanta da duk wata tarka ta zunubi duk sai Allah ya wanke ka dalilin tasbihi kissar zannuni kaɗai ya ishe ka zannun ko zunnun annabi wane ne annabi yunus laifi ya yi wanda ya yi bisa kuskure wa'azi ya je sai mutanensa suka isa saurare shi sai ya ga shi ba zai iya yi ta wa'azi ana wulakanta shi ba da haka sai tattara ya nasa ya nasa sai ya gudu ya bar garin to a kan hanya sai jirgin ruwa ta kife da shi sai kifi ya haɗiye shi saboda shi Allah so yake duk halin da za ka tsinci kanka a ciki dangane da wa'azi da karantar da mutane to karka daina karantar da su su dake ka su zage ka su hau social media su tattake ka su yi duk maganganun da za su yi karka yadda maganganunsu ko ihunsu ko hayaniyarsu ko surutunsu ko bakar maganarsu ko yarfansu ko sharrorinsu duk su gama kai dai gobe ka zo kai inna alhamdulillahi kai wa'azinka ka tashi ka tafi haka Allah yake bukatar mai wa'azi saboda in aka ce da mai wa'azi da masu sauraro halinsu ɗaya to wa zai gyara wani ko ba haka bane jama'a wa zai gyara wani kai an kawo ka ne don kai gyara don ka saita mutane don ka nuna musu ba daidai ba to sai ya zama irin yadda su ake fusata su kai ma ana fusata ka irin yadda za su ce to an daina din ba za a yi kaza din ba kai ma za ka ce an daina ba za a yi ba to wa zai yi wani nasiha kai da za ka yi musu nasiha su gyara ko kai da su da kake yi wa to shi yasa shi mai wa'azi so ake yi haƙuri ya ta fuskantar cutarwa shi yasa za ka ga galibi faɗan masu wa'azi da annabawa da manzanni Allah ne ke karba afa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtuluna yanzu kenan duk wanda ya zo muku da wa'azin abin da zuciyarku ba ta so bima la tahawa anfusukum irin wa'azin da ba kwa so a faɗa muku irin gaskiyar da ba kwa so a faɗa muku in kenan aka tamu wani ya zajirce zai faɗa istakbartum sai ku dinga girman kai ku ƙi karɓar abin da ya faɗa muku fafarikan kazzabtum wasu ma daga cikin waɗannan masu wa'azin ku ƙaryata su ku ce ƙarya suke yi wa fariƙan taqatuluna wasu ma ku kashe su ina fata kuna fahimtar magana ai muna da kissar annabi nuhu sai a dake shi a kashe shi da daddare da asuba kawai sai ya tahi ya kada jikinsa sai ya ci gaba da innal hamdalillah ba haka bane to haka annabawan duk sun fuskanci wannan mun karanta kisar annabi Musa kuma muna kan karantawa ya ayyuhal ladhina amanu la takunu kal ladhina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah wajiha ina fata an fahimta duka irin wannan cutarwa duka sun fuskance ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an cutar da shi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko yawwa ana cutar an cutar da manzo Allah kaje cikin suratu bara'a kaji irin cutar wadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama zagi yarfe sharri cewa mata ya zo nema dukiya ya zo nema sarauta ya zo nema utuba ya jagoranci zama da kafiran makka akan a zauna da manzan Allah domin da da farko da ya fara wa'azin dariya suke masa suna kyalkyale dariya suna haɓa ba wanda inda zai je sai suka gafa abin ya wuce dariya fa sai suka ce to kun ga wannan mutumin aje a zauna da shi aji me yake nema ne ina fata an fahimta a cikin zaman suka ce to duk abin da kake bukata ka faɗa idan mulki ne kake so ya kai sa kake wannan abun to za mu baka mulkin za mu dawo ƙarƙashin kama gaba ɗaya mu kai ne shugabanmu amma wannan abun da kake ka daina mu shi kawai muke bukata kaga yanzu wannan wulakanci ya fi a kalla annabin Allah manzo irin annabi Muhammadu a cewa mulki yake nema in mulki ne Allah bai bashi wanda ya ninninka nasu ba ha annabta wasa ne akwai wani daraja da wani matsayi da ɗan adam ya taɓa takawa a duniya da ta kai ta annabta da manzanci to amma da ke ba su san girman abun ba sai suna ganin wai ya bar wannan abin su bashi mulkin duniya oh su utuba lalatattu ina fata an fahimci magana to shine irin wannan cutarwar duka duk gabaki daya an yi wa annabawa an yi wa manzanni amma sai ka ji Allah maɗaukakin sarki yana ba su haƙuri yana kaza yana kaza yana kaza to annabi yunus irin wannan cutarwa shi ya ji ba zai iya ba ka san a cikin annaba akwai masu zuciya yawwa annabi musa yana da irin wannan annabi musa ne fir'auna ya gaya mar magana a nan take mayar masa da martani ya shi baya barin takwana ina fata an fahimta ya ce wa inni azunnuka ya musa mashura ni ina ganin kai musa masihirci ne sai ya ce wa inni azunnuka ya fir'auna masbura ni kuma ina ganin kai halakakken duniya da lahira ne kaga ya faɗa masa ya rama shi da musa baya bari ko ta kwana sai dai ko me zai faru ya faru amma in ka faɗa ma zai mayar ma da martani na fata an fahimci magana to sun sha wahalhalu to annabi yunus ya ce shi ba zai iya wannan abun ba ya za a yi ya zo yana wa'azi yana kokarin kai ku kan hanya ko kuma kuna cutar da shi kuna zagin sa kuna kaza to shi kuma Allah so yake in aka yi ma ka haƙura ka ci gaba ka haƙura ka ci gaba domin duk wanda ya fita domin ya je ya yaɗa addinin Allah sai cutarwa ta same shi to ladansa yana gurin Allah ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله wanda ya fita ya yi hijira don ya je ya yada addini don Allah ya fita ba don komai ba ya je karantarwa sai wani abu ya same shi har daga ƙarshe ya mutu ya tabbata ladansa a gurin Allah dan aljanna ne to annabi Yunus zai ji ba zai iya ba sai gudu shi kuma Allah tun da baya son haka sai ya ce to kifi ta haɗiye shi jirgin ruwan ma ya kife duk aka yi haka to abin da annabi yunus ya yi allah ya yafe masa duk waɗannan matsalolin da kansa allah yake cewa walaula an kana minal musabbihina ba dan ya zama cikin masu tasbihi ba ka ji wannan maganar sai ce lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athuna da ya zauna cikin cikin kifi har kiyama ta tashi in ban da subhanallahi da ya ta yi to da ya zauna a cikin kifi har duniya ta naɗi ƙabarinsa cikin kifi to wannan na faɗa ne don ka gane da aka ce wa kullu tasbihatin sadaka to ka gane tasbihi ba ƙaramin abu ba ne to haka ta hamidi alhamdulillah ka duba dai farkon alƙur'ani shine alhamdulillahi rabbil alamina ko ba haka ba ne kuma akwai surori da aka buɗe su da me alhamdulillah banda ta farko ta alƙur'ani alhamdulillahi fatiris samawati wal arko na fata ana fahimta ga sunan da yawa a cikin alƙur'ani sannan a wani guri Allah ya ce walahul hamdu fil ula wal akhira godiya ta tabbata gare shi a farko da ƙarshe wa ƙulil hamdulillah ka ce godiya ta tabbata ga Allah na fata ana fahimta kai annabi idan zai fara magana kafin ya ce komai sai ce innal hamdalillahi duk gaba ɗaya tabbas godiya ta tabbata ga waye shine farkon muƙaddima ta annabi muhammadu to kalmar alhamdu ba karamar falala take da ita ba shi yasa duk wata rigima idan kana yawan alhamdulillahi sai Allah ya warware ma ita in kana cikin damuwa da matsala in kana yawan tahmidi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ala kulli hali alhamdulillahi fatiris samawati wal ard na fata an fahimta saboda haka wannan ya nuna wannan kalma tana da falala to haka idan ka zo wa kullu tahalila nan kan ai ƙarshen menene albarka kenan da daraja la ilaha illallah wanda duk abin da ya tara mu a duniyan nan wannan kalman ne la ilaha illallah ba wani abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai Allah ga sunan addu'o'i wanda suke da la ilaha illallah a ciki na baka asamin ka je ka bincika duk wata addu'a a duniya ba addu'ar da take da falala ta fitar shakku ta yankan shakku irin addu'ar da ta kunshi la ilaha illallah a cikinta bari in baka misali kwaya biyu kawai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau goma idan kana gaggawa sau ɗari idan kana cikin sukuni annabi ya ce idan ka yi ta za a baka lada guda nawa guda ɗari za a kankare maka menene zunubi guda nawa guda ɗari za a ɗaukaka darajar ka sau nawa sau ɗari sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani wanda zai zo da wani abin da ka zo da irin kalar abin da ka zo da shi a wannan yinin duk duniya sannan manzo Allah ya sake cewa wa kanat laka hirzon mina shaitani kuma za ta zamanto maka badala da kan da garki tsakaninka da shaitanin mutum ko aljani duk wanda zai fito a wannan garin a iya cutar da hito minus kai kai baka cikin waɗannan mutanen duk wanda zai fito wani abin cutarwa ya same shi to ban da kai in kana wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to mu dawo kuma ta biyu shine wanda ma rabi yayi ishara gare ta yanzu shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in ita kuma in zaka shiga ina kasuwa annabi ya ce idan kai ta za a baka lada guda nawa miliyan ɗaya za a kankare maka zunubi guda nawa miliyan ɗaya za a ɗaukaka darajar ka sau nawa miliyan ɗaya za a gina maka ta farin gida a ina a aljanna jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko ina da wani bawan Allah kullum idan ya fito zai wuce ofis to ba zai wuce ba sai ya bi ta kasuwa ba abin da zai saya kawai ya kwashi romo ya kwashi falala ya shiga kasuwa ya biyo ta wancan layin ya fito ta can sai ya koma ofis kafin ya fita yayi wannan menene addu'ar kaga 'yan kasuwa kun ji kai watakila a kasuwa kake wuni a wani ma akwai wanda yake kwana a kasuwa an gane magana da kyau ko ya zama kai an yi ba kai to kaji wani saboda tsabar dabarar sunnar annabi muhammadu shi shigowa yake kasuwa ba dan kasuwa ma'ana ba kasuwanci yake a kasuwar ba shi rumfar kasuwa yake da ita ba shago yake da shi ba ko amma dan ya kwashi wannan roman sai ya shigo ta ciki ya yi addu'ar sai ya fita sai ya koma ofis to yanzu ka ji falalan la ilaha illallah ko to sai ce wa kullu takbiratin sadaka duk wata kabbara da za ka yi ita ma mai ce sadaka ce ai mun san kabbara ɗazu mun faɗa Allahu akbar Allahu akbar wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ko a fagen yaki idan ka ji an ce Allahu akbar sai ka ji zukatan kafirai da arna tana rawa mala saboda kalma ce wanda take girgiza arna daga sun ji an yi kabbara wallahi ba wanda ya taba su ba wanda ya hare su amma hista da hankalinsu saboda girman kalmar Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukuratan wa asila addu'o'i da yawa zaka ji annabi yana sa kabbara a ciki akwai Allahu akbar 33 ko alhamdulillahi 33 subhanallahi 33 ko walhamdulillahi ma 33 sai Allahu akbar 30 da nawa da uku a bayan kowace menene sallah cikatan ta ɗari shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to sannan akwai ta kuma tofawa a hannu a shafa a inda ya sawwaka na me na jiki idan mutum ya zo menene kwanciya ita kuma da aka tahi dan a nuna ma falalan Allahu akbar sai aka ce ita idan ka zo idan kai subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar kuma sai kai nawa sai kai 34 kaga sai nuna ma ashe wallahu akbar ba karamin falala take da shi ba nana Fatima da ita da sayyidina Ali suka kai kuka gurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa a ba su dan aika mana wanda zai dinga taya su aikace aikace hannunta yayi kanta abubuwa sun rikice manzan Allah ya ce ko dai in nuna muku abin da yafi dan aika nuna muku abin da yafi house girl nuna muku abin da yafi mai cefane ta ce haka a bamu sai annabi ya ce su dinga yin wannan tunda ta fara wannan duk komai na rayuwarta sai ya sauƙaƙe gaba ɗaya ta ce sai ta gama ayyuka bata ankara ba duk ta gama komai da kuma ta ta fama ta ta fama a biya kici ya kicin yewa duk saboda a nuna maka daraja da martabar Allahu akbar sannan wa amrun bil ma'ruf sadaqa yin umarni da abu mai kyau sadaka ne Allah ya faɗa mana don a nuna mana falalan umarni da mai kyau Allah ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam yace zalika bima asau wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu annabi yace Allah yace Allah anci waɗanda suka kafirta daga cikin bani isra'ila akan harshen annabi dauda da kuma harshen annabi isa me dalili sun kasance ba sa hana munkari daga ƙarshe ma suka dawo suna aikatawa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ko dai mu dawo muna umarni da mai kyau ko muna hani da mummuna muna hani da mummuna muna umarni da mai kyau ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya hallaka mu gaba ɗaya saboda haka ƙin yin umarni da mai kyau da ƙin hani da mummuna dalili ne da ke sa Allah ya hallaka mutane don Allah nuna mana daraja da martabar al'amru bil ma'arufi wa nahyi anil munkar kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'arufi wa tanhauna anil munkari wa tu'minuna billahi wannan umarni da mai kyau ma da hani da mummunan shine dalilin da yasa Allah ya mai da mu mafificiyar al'umma a duniya gaba daya Allah ya ce ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku na musamman ne ku na daban ne dalilin da yasa kuka zama na daban kuka zama na musamman Allah ya ce saboda kuna hani da mummuna kuna umarni da menene da mai kyau to wannan sai nuna mana al'amru bil ma'ruf wannan hayi anil munkar abu ne wanda yake mai menene mai kyawu to kun san wani abun da zai burge ka sai manzan Allah ya ce wa yujzi min zalika raka'atani in kana so ka tattara duk wannan alherin kaf da muka yi bayani in kana so ka tara su guri daya ka same su lokaci daya shine wasu raka'o'i guda biyu yarka'uha min ad-duha wanda zaka yi su rakawoyin duha wanda zaka yi su da hantsi wallahi yanzu haka ta iya yiwa akwai wanda bai taba yin raka'a duha ba ko babu oh da yawa ko ka gani ka gani ko yanzu haka akwai wanda tun da yake wallahi bai taba tahi da hantsi yayi waɗannan rakawoyin guda biyu ba annabi ya ce duk gaba ɗaya wannan da na dunkula muku tahmidi tahlili takbiri al'amru bil ma'ruf annahyu anil munkar duk in kana so ka dunkule su ka ture su ka same su one time shine kai rakawai guda nawa guda biyu na ainihin wato rakawoyin buha da hantsi kafin ka fita karfe bakwai da rabi karfe takwas shaura karfe takwas da minti goma karfe takwas da minti sha biyar ka yi wannan raka'o'i guda biyu kafin ka fita kasuwa kafin ka fita ofis kafin ka fita leburanci kafin ka fita kwadago kafin ka fita gurin kwangila kafin ka fita kafin ka fita kafin ka fita kafin ka fita ina fata an fahimci magana kana yin su duk ka samu waɗannan gaba ɗaya yanzu akwai falala ko babu za ku yi ko ba za ku yi ba zami ina fata an fahimci magana zami saboda haka in baka taba yi ba gobe da safe wallahi kar ka yadda ka fita sai kayi ka ji yanzu in ka yi su su biyun nan annabi ya ce ka tattara duk wannan alheran gaba daya duk waɗannan ladaddaki da ake barwa in kai irin waɗannan tasbihai da wannan takabirai da waɗannan tahamidai kaf gaba daya in kai rako'i guda biyu da hantsi annabi ya ce duk ka same su kaga sai ka daga hannu tunda ka san abin da kai muhimmin abu ne sai ka daga hannu ka ce to Allah bayan nayi kuma akwai matsaloli eh Aisha nan Allah nayi nayi nayi wallahi yaron nan ya gallabe ni ya Allah na fata an fahimci magana Allah ka bani yadda zan yi in mallaki yarinyar nan ya Allah yarinyar nan tana burge ni ya Allah ina son yarinyar nan ya Allah an gane magana da kyau ku amma duk ka bar waɗannan falaloli ya za a ashe ta samu dole wancan ya buge ka billahi liz Allah ya samu dace yawwa wa alaikum salam mun ce ba tambaya sai an tashi a rubuto adada raka'atiha to raka'a nawa ake yi tunda mun ji falalarta mun ji alherinta mun ji darajarta to raka'a nawa ake yi aƙalluha ithnani malamai suka ce mafi ƙarancin tahi ne mutum ya raka'a nawa raka'a biyu kamar yadda wannan nassi na hadisin ya bayyana shi ne ka yi wannan raka'o'i guda biyu za ka samu waɗancan alkhairi lima sabaka min al ahadith saboda abin da ya gabata na hadisai wa aktharuha thamanin amma mafi yawanta idan mutum yake yana so ya samu mafi yawan ladanta ya raka'a nawa takwas rakawo'i guda takwas to yanzu kana so ka samu cikakken ladan to sai ka yi ta me dalilin mu akan wannan an ummi hani'in annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama yawma fatihi makka igtasala fi baitiha fa salla thamani raka'atin jama'a kun fahimci magana da kyau ko daga ummu hani uwar hani ina fata an fahimta wata dattijuwa ce jama'a annabi yana girmama ta yana mutunta ta har gidanta yake zuwa kai dai ka san duk wanda annabi ya taka ya je gidan shi ba karamin mutum bane ko ko ba haka bane jama'a yo ai ko anan sai aka ce ga sarki can zai tafi gidan malam albani gombe a ai mu ma kaga mun dan taka damshi ai ko eh sarkin gombe ne ya ɗebi tawaga zai je gidan malam ai kaga mu ma mun dan taka damshi ai ko ɗaliban mu na nan su ce a to lalle malamin mun nan fa masha Allahu tabarakallahu ko ba haka bane don haka duk wani mutum mai daraja in aka ga yana son alaka da wani mutum to wannan yana nuna wannan mutumin yana da wata kima da martaba ta musamman to manzan Allah sukutun da guda ya taso ya zo gidanka ai wannan ba karamin daraja bane to ummu hani wata dattijuwa ne sayyidina ali ya taba bin wani kafiri da gudu kasan gadanga kusar yaki ya bi shi da gudu wannan kafiri da ya rasa inda zai sa kansa sai ya fada gidan ummu hani na fata an fahimta sai na ali ya san ummu hani mutuniyar arziki ce annabi yana mutunta ta don haka sai ya gagara shiga gidan sai ya zo ya tsaya a kofar gida ya ce za ka gama kwanakin da za ka yi kuma za ka fito ka same ni a nan ai ba banza ake taimar ga danga kusar yakin ba ai in dai kafirci ne to baya gifta ta gurin sayyidina ali a baya giftawa sai yayi magani shi ummu hani ta fito wannan kafiri yazo dan Allah ummu hani a taimake ni aliyu ne ya biyo ni kaza kaza kaza tace kwantar da hankalinka ka ji musulunci malam ka ji musulunci ba yau bane musulunci ya ba fara ya saba bawa kafirai mafakar siyasa da mafakar zaman lafiya ba yau bane har nassin aya wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka sai yace me fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amanahu zalika bi annahum qaumun la yafqahu in Allah ya ce in wani daga cikin mushrikai ya nemi mafakarka kai hakuri akar makalla eh kai hakuri za ka yi magana kai hakuri eh kai hakuri sai an yi sallah to Allah ya- Allah ya baka kuma ya saka zama ya zama alheri shikenan ka gama ayi hakuri ina fata ana fahimta so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna wa ummu hani menene da Allah jama'a mu dawo da hankalinmu manzon Allah sallallahu alaihi wa ali ummu hani ta fito ta same shi da- da ta ga ba zai tafi ba ta fito ta same ta ce aliyu ka bar nan ya ce ummu hani ki banni da shi sai ya fito ya sama ta ce aliyu ka bar kofar gidan nan ya ce ba zan bar kofar gidan nan ba sai wannan kafirin ya fito mun yi katabus da shi ummu hani ta rabu da sayyidina ali kawai ta tafi gidan manzan Allah ta yi samu manzan Allah ta ce ya rasulullahi ya ce ummu hani me ya faru a ruwayar ma aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana wanka ta je ta same shi da ta yi sallama tsabar yadda sayyidina Ali ya santa kuma abin da manzo Allah ya santa kuma yake mutunta ta muryarta kawai ya jiyo yace hala ummu hani naji tana sallama yace kwarai tace kwarai da gaske sai yace marhaban bi ummi hani marabalale da zuwan ummu hani yadda ka ji na faɗa din nan marhaban bi ummi hani marhabun lale da zuwan ummu hani yadda ka ji na faɗa din nan haka annabi ya faɗa akan wannan baiwar Allah saboda ka gane tana da mutunci tana da girma a cikin shari'ar musulunci ta ce ya rasulallahi akwai abin da yake faruwa shine na zo na gaya maka ya ce ne ya faru ta ce wani ne sai na ali ya biyo shi akan cewa dole sai ya markaza ya markaza ya shigo gidana na nemi mafakar siyasarsa na bukaci da Allah wanda suke gurin nan da Allah su fita a gurin nan duk abin da za a yi da Allah a yi a waje da Allah da Allah su bar gurin dan Allah suna ɗauke mana hankalin masu karatu to ya za su yi tsaya suna magana da shi anan su fita da shi gefe can da Allah Eh? manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa ummu hani kad ajirna man ajirti ya ummu hani ai duk wanda kika nemi mafakar siyasarsa to mun bashi mafakar siyasa kowane ne shi da haka aje a gaya wa sayyidina ali ya bar kofar gidan nan ina fata kun fahimci magana da haka aka zo aka samu sayyidina ali aka ce annabi ya ce ka bar gurin sai ya ce an gama ya ɗauki sandansa da takobinsa ya rataya sai ya yamma ina fata an fahimci magana saboda kimar ummu hani to wannan hadisin ta ne gaba ɗaya don haka annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar fatahu makka igtasala fi baitiha ya je yayi wanka a gidan ummu hani fa salla thamani raka'atin kuma ya sallar duha raka'a nawa raka'a takwas an gane maganar da kyau ko raka'a takwas annabi yayi wannan sallah saboda haka malamai suka ce mafi karancin tahi ne kai raka'a biyu mafi yawanta kuma kar ta wuce raka'a nawa raka'a takwas to a karkashin wannan kenan kana iya yin biyu kana iya yin hudu kana iya yin shida sannan kana iya yin nawa amma kar ta gaza biyu kar kuma ta wuce nawa shikenan kawai kun gane maganar da ke ku saboda haka wal fauru yanzu wannan san bai taba yi ba ya ji falalarta yana ta Allah Allah ka kai ni safiya Allah kar ka dauki raina sai gari ya waye eh saboda ya samu wannan falalar ko ba haka bane kar ka yadda gari ya waye raka'a biyu rak ka gagara yin su sannan ga wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce duk mutumin da zai shiga gida da zai fita daga gida kafin ya fita sai ya nafila raka'a biyu idan ya fita har ya je ya dawo ba abin da zai same shi sai alheri duk a yanyan duniya sai dai kaga ana ta ɗiban mutane dan bajet ya make wancan wane yayi kaza ina fata an gane maganar da ke ko wane an cuce shi wane an zalunce shi wane ya fita bai samu ko kwandala ba wane ya kasa bai sayar ba duka kai wallahi in ka fita komai ka sa a gaba sai Allah ya maka duk wata matsala kuma sai Allah ya yi ma to haka kuma manzan Allah ya ce duk mutumin da ya tashi shiga gida da ya shiga kafin ya fara komai dama in za ka tafi kafin ka bar majalisa sai kai alwala ina fata an fahimta kafin ka bar majalisa ka yi alwalarka in ta alheri ne majalisar Allah ya saka da alheri kwamanda gaskiya ne dan akwai majalisun banza wallahi na gulma da gulsus da gulma wuya ko to ba irin wannan majalisun ba majalisa alheri gurin tattaunawa a gurin shan ruwa a ramadana ko gurin shan ruwa a litinin da alhamis wannan babu laifi yau ko irin wannan majalisi nan na karatu ko na ilimi ko mitin na addini ko wani abu dai za ka bar gurin sai ka ɗaura alwala kana shiga gida kana shiga gida kafin ka fara komai sai kai Allahu akbar sai kai nafila raka'a biyu annabi ya ce har ka fita a gidan ba abin da zai same ka da kai da mutanen gidan gaba ɗayan ku har ka fita ba abin da zai same ku sai alheri ruwaya ce ingantacciya to kaga alkhairai da yawa muna barin su jama'a muna barin su kuma su ne tushen zaman mu lafiya tushen ci gaban mu tushen duk wani alherin mu Allah ya shirye da mu afdalu awqatiha to daga cikin lokutan hantsin wanne ne yafi falala ai sallar duha a cikinta an zaid bin arqamin arqama قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى an gane maganar da kyau ko? annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka ji a wannan hadisi na zaidu dan arkam yake cewa kharajan nabi sallallahu alaihi wasallama ala ahli quba annabi ya fita akan mutanen quba quba wata anguwa ce dab da madina wannan umarar da muka je last mun ziyarci wani daga cikin yan uwa a wanda shi ma ana ce masa malam albani wasu wala Allah wasu kuma san shi yayi aiki a nan medical center malam albani ka gane shi ko yawwa dokta to ya koma aiki a madinatul munawwara yana likita aikinsa na likitanci a can so wani abin ikon allah ina cikin masallacin annabi ina zaune ina dan abin da ya sawwaka kawai sai na gan shi a gabana akar maka allahu ka zo na ce wallahi allah ya kawo mu a malam to san da zuwa muka gaisa ya ce to yaushe za ka bar nan zuwa makka na ce masa ranan kaza sai ya ce to ran kaza da kai da duk wanda kuka zo tare ko wanda ka san kuna nan tare kuna dan hulɗa na addini ko na fitowa sallah da shauransu da sauran ibadoji ina gayyatar ku na shirya muku abin cin abinci irin abincin mu na Najeriya da kuma namu na Larabawa nace to masha Allah ko tabarakallah an ga maganar da kyau ku a to arne ne ni jama'a tsakani da Allah jama'a ganin manzan Allah eh a zo a ce ana maka tayin liyafa kwamanda eh na ce masha Allah tabarakallah na ce za mu zo wallahi duk na ga abokan ɗaki na na ce to akwai goge wuya ranar kaza wallahi don haka ranar muka haɗu a masallacin annabi ya zo da mota ya ɗebe mu wallahi abin mamaki bawan Allah na ashe a unguwar ƙuba yake ƙuban ma a masallacin da annabi ya sauke zango lokacin da ya hijira zuwa madina wallahi a nan yake kamsu salawat a zahar la'asar magariba isha asuba ga gidansa ga masallacin kuba na ce kai kan ka jefa ka taɗi billahi lillahi wallahi tallahi mala ga gidansa ga masallacin kuba inda annabi ya sauke zango ya yi sallah kafin ya so madina wallahi anan ya zauna dan har ya nuna mana hanyar ya ce in muna so mu koma ka'aba makka ta nan ga hanyar da annabi ya biyo gwamnatin saudiya ta mata wani shuka ta shuka da biyu ne an yi wata express mai kyau ga wuta ce da haske a kanta tun daga nan har cikin makka inda annabi ya biyo to sai aka yi rahin sa'a mun da mun gaji likis wallahi tallahi da har mun ce za mu ba hanyar muka ce mun gaji dole a mai da mu a mota a yi haƙuri sai wata rana kuma allah ya sake dawo da mu amma da mun bi hanyar mu ga wacce wahala wannan irin tazara wannan irin tafiya annabi ya sha da kafa jama'a da shi da sayyidina abubakar wala ga gidansa ga masallaci da haka daga gidansa muka yi alwala muka je muka yi sallolin sannan muka kama hanya muka hau mota muka koma masaukin mu Allah ya saka masa da alheri dan yayi dalilin zuwan mu masallacin yayi dalilin mun yi sallah a gurin ko mun je mun ci shinkafa kaza an gane magana da kyau ko eh mun ci shinkafa kaza eh Allah ya shirye da mu saboda haka a wannan shine to wannan ita ce quba to annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita gurin su su waɗannan mutanen ku ba a wannan masallaci wa hum yusalluna duha sai dai ya same su suna sallar duha fa qala sai annabi yace salatul awabina sallah ta duha ta masu tsoron Allah ne masu biyayya ga Allah masu da'a ga Allah masu komawa ga Allah kuma lokacinta idza ramadatil fisalu idza ramadatil fisalu wato idan kofatin ƙananan raƙuma suka fara ɗaukar zafi shine alfisal alfisal sigarun min al'ibil ƙananan raƙuma to in yashi ya ɗauki ɗan ɗumi ya zama idan sun taka suna jin zafi to daidai lokacin ne in ka yi ta wato tafi samun kafi samun lada mai yawa to sai malamai suka ce yanzu bari mu fassara gashi nan ku je can ƙasa nan ba na ɗaya قال الإمام النووي كو الإمام النووي يتي يقال آه رمض يرمض كعلم يعلم على وزن فعل يفعل نفتا أم فهمتا رمض يرمض كعلم يعلم كو رمض يرمض كعلم يعلم على وزن يع... علم يعلم كينا كو والرم... والرمضاء abinda ake nufi da arramaba arramlul lazishtar da hararatuhu bi shamsi shine yashin da ya ɗauki zafi saboda fitowar rana na fata kuna fahimta idan yashi rana ta fito ta ɗan fara zafi har ya fara ɗaukar zafi to shine abin da ake nufi ai haisu ya hatariƙo akhfafal fisal lokacin da yake ƙona huffin ƙananan raƙuma sai ce wahiya sigaru min auladil ibili ko su ne ƙanana daga cikin 'ya'yan raƙuma jam'u fasil jam'insu kuma ana ce musu fasil na fata an fahimta to wannan shine abin da ake nufi da irara midal fisalu min shiddatin harrin ramli wal awwabu al muti'u wa qila ar raja'u ila ila ta'a wato ana nufin shi kuma al awwab shine mai biyayya ga Allah ko kuma mai komawa zuwa ga Allah a takaice dai annabi yana nufin ita wannan sallah yadda ta fi falala shine a bari rana ta ɗan ɗagu tukunna har ta fara alamun ƙona menene yashi ya fara yin zafi to mu tsaya nan sai mu ɗan tattauna da mu da ku a nan ne aka ba da dama kuna iya tattaunawa ta ilimi tunda ba a faɗi specific time ɗin ba kawai an ba da wata siffa ne na lokacin mecece siffar shine ya zamanto yashi ya dan dauki menene zafi to da ni da ku daidai karfe nawa ne ake ganin yashi yakan dan dauki zafi amma kar ya je sha biyu rana na malam yusuf tsakanin karfe tara zuwa sha ɗaya na malam usman kafin ma a kai wancan lokacin in gun akwai sahara e daga rana ta dan fara daguwa yashin yakan yi zafi da wurma eh goma zuwa sha ɗaya kamar da yadda malam yusuf ya faɗa amma in gurin sahara ne daga takwas da rabi tara ma yashin yana iya ɗaukar zafi to ka ji wani ilimi da ni ma ban san shi ba sai yau ashe gurin sahara ya fi saurin ɗaukar zafin yashi sama da busasshen guri namu wanda ba da sahara na'am saboda ba bishiya iya ranar ce kawai tsagwaranta ka ji wani ilimi kuma kaga shine amfanin a tattauna din na'am so akwai wani wanda zai kara mana wani bayani kabar mai dugur ma haka sufi in dai aka ce rana ta fito da ke suna da ɗan sahara sahara irin su ɓangaren nijar haka e, irin yobe nan ko idan aka ce rana ta ɗan fito takwas da rabi tara zuwa goma zuwa sha ɗaya a wannan tsakanin su ƙasar su takan ɗaukar zafi to daidai wannan lokacin annabi ya ce sallah ta buha ta masu komawa ga Allah a daidai lokacin suke yin ta kun gane maganar da ke ku to saboda haka daidai wannan lokacin sai mutum ya kirdada in ka ga kafin ka fito don wani zaka ga yana kaiwa goma bai fito ba wani ma yana kaiwa har sha ɗin bai fito ba to kafin ka fito sai kai sallar ka ta buha in kuma ka ga kana fitowa irin mai sammako ne kai to sai ka sawa kanka cewa zaka dinga yi ko a ofis ɗinku ko kuma a ina a cikin shagonka tunda ba sallar farilla ba ce sallah ce ta nafila ko ina kana da damar ka yi ta ina fata an gane to wannan shine dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul awwabina sallar masu komawa zuwa ga Allah idza ramadatil fisalu idan kofatan ƙananan raƙuma ya fara ɗaukar zafi na fata an gane to sai ba suka ce wannan shine dalilin da yasa ake kiran ramadanu ramadanu domin kalmar ramada yarmudu duka yana ɗaukar wannan an gane ko yauwa ramada yarmadu ko yarmudu ko yarmidu duk zai iya ɗaukar wannan shi yasa kaga galibi shi azumin ramadana ana yin sa lokacin duniya ta fara ɗaukar menene zafi yasa ake ce masa ramadan wato azumin da ake yin sa a lokacin da duniya ta fara ɗaukar zafi da ma kun fahimci maganar da kyau ku Allah ya shiryar da mu an nuna a fili ake yin sa eh yana tambaya karatun sallar a fili ake yi ana yin sa a fili ba sai an yi ba sai an sirranta shi ba kuma za mu zo ai ba mu gama magana akan abubuwan sallar ba akwai magana akan wanne surori ake karantawa in akwai za mu zo mu magana insha Allah sati mai zuwa in har akwai din in babu kuma za mu bayani akan ana iya karanta koma menene to sannan da dai sauran wasu bayanai da suka shaura wanda sati mai zuwa in Allah ya yarda za mu karasa su abinda muka faɗa daidai za mu tattauna akan irin wannan eh bari mu yi addu'a eh inda tambaya da Allah a dinga rubutawa jama'a abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muke kuskure ko tuntuban harke ko karancin ilimi da ni da ku Allah ya fi mana haza huwa ma inna na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah amin amin okay masha Allah
الله أكبر الله أكبر Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر
Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن أشهد لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا